الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي سلبي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin littafin mu a alwaji fi zikin sunna war kitabul aziz na babban malami dr abdul aziz badawi hafizahullah ta'ala mun tsaya darasi na nawa 66 za mu tashi darasi na 67 a cikin kitabul hajji inda muka koro karatu malam ya mana wasu bayanai a baya inda ya zo ya mana tambihi bayan ya kawo fa'ida kuma sannan sai ya zo ya mana bayani akan tawaful wada tawafin ban kwana da wanda wato wanda ya je aikin haji ko umara da lokacin da zai taho gida ko kuma zai tafi madina ziyara akan yi tawafin bankwana abin da ake nufi tawafin bankwana shi ne tawafin da daga lokacin kabar ma tafiya za ka yi sannan kuma ya zo mana magana akan wato aski ko da yake kafin nan abubuwan da muka biya shi ne wajibin aikin hajji abin da yake wajibi idan ba wanda ba mai muka ce wajibi shine abin da inda ya samu ba za a yi shi kenan kawai ma'ana rukuni kuma abin da in babu shi da an zaki ko yawa sannan muka yi magana akan sunnoni shi kuma ban ba yi sunna ba kawai ka rage wa kanka lada eh amma aikin hajji yayi to muka yi bayani akan ihrami daga miƙati dama kun ga a gurin miƙati abubuwa uku ake yi abu na farko shine wato niyya an gane ku shine abu na farko niyya tana cikin abin da zaka kudurce abubuwa uku zaka yi a lokaci guda niyya irari miƙatin kanka abubuwa uku kenan sannan na biyu shine kwana amina a wannan kwanakin kun san dawa ranar takwas ga wata aminan ake zuwa to daga nan kuma za ta ba a yi tsayuwa arba wace gari a jiya kwanan muzdalifa to da wace gari da wace gari da wace gari duka kwanan muzdalifa ai to na biyu kenan sannan malam ya gaya mana bayan ya kawo wannan guda biyu na uku shine yake jiba jiban da ake yi a jere za a zo bayan kayi na akaba ta farko ranar sallah wace gari da wace gari ko da wata wace garin kayi da aki duka sai a jefi guda uku a jere mun yi wannan shine na uku sannan na hudu muka yi bayani akan tawaful wada na biyar shine aski kwalkwal ko kwaskwal to shi ne za mu tafi kan shuruɗin tsawafi nan ne? yawwa mala yake shuruɗin tsawafi sharaɗai na tsawafi wallahi idan Allah ya taimake ka duk wannan abubuwan ka rike su to idan ka je aikin hajji za ka ba tara ke ne kai ka tafi umara sai ga alhamdu lillahi ka ji sai ga Allah ya taimake ka kai ba kallo kallo ba da yawa ko wanda za ka ga kawai bin mutane suke da abin da aka yi suke yi yana da kuɗi biloniya ne a garin su wata gida biya a wasu amma haka zai zo yadda ya ga ana yi haka ne kamar a aikin nasa ya fa'alu ku sai ce shiru da tsawa to shi tsawafin da ake yi saboda yana janye wa mu yana ba mutum martaba da girma a gurin Allah to yana da sharaɗai Ali bin Abbas na annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga Abdullahi da Abbas lallai Annabi kira da Allah Allah ya tabbata a gare shi yace at-tawafu hawla al-ka'bati to tawafi a gaura da ka'aba da ake yi mitul salati kamar sallah yi eh tawafi daga gana yi ba sallah ne illa annakum tatakallamuna fi bambancin da sallah kawai shi ana zance za a iya goma waya ka ce da tawafi kake daga gida ko ka ga wani kuna cikin zagaya ka ga wani kace alja dama an zo ko kaza duk ana wannan maganganun ana da tauna maganganun da wasa ba shari'a ba faman takallama fi to amma duk wanda zai yi magana yayin da yake tawafi fala ya takallamu illa bi khair kada ya bai wata wani zance in ba alheri ba kan mutum zai fara wani zance suka ko zancen siyasa ka haɗu da wani kace a ga wulakancin da gwamna ya mana ka kawai a ɗaurin zan mu kuna za ka yi ɗakin Allah kuna wa ayyuka kar a zoma ba zancen siyasa ba zancen wato yi da mutane ko ka ce ka ga wani abin da ya mu kudin nan ba da na bashi kawai kana tsawa biyu ka goma surgu to duk ba a san wannan to ake maganganun ka ta zama na alkai in ma tambaya ce zan to ya mutan gida ya kaza ya ake kaza to Allah ya taimaka ai wannan sai kuma ka dora shi ma da an yi wannan zai gane cewa ba ibada kake yanzu shi ma ya dora da tsasa sai ka dora abin da kake yi fa idza kana tawafu salatan malai yace to in dai kuwa tawafi ya zama sallah ce ita kanta fa innahu yusharatu lahu to yana da gardai kamar yadda al'alari da sauran da sauran biyu ai yana cewa shurutu salati ko to gura ku yace to din da shi ma tawafi sallah ce to yana da gardai na farko sai yace a tsahara na farko kenan sarki kaga sallah ai ba a yi da sai da sarki to shi ma tawafi dole sai da sarki min al'adatai da kai guda biyu janaba da bawali da bayan gida karan nan guda biyu ba a shiga dawafi da janaba ba a shiga dawafi ba alwala sai kai alwala dole inda sallah kake yi a bambancin su kawai kana magana ita a wannan sallah to sai yace bi kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam la yaqbalu Allahu salatan Allah baya karbar wata sallah bin nakira kowace irin sallah Allah ba ruwansa da ita bi kai bi gairi duhuri wanda aka yi da wa tsarki to kaga la yaka wala lahu tawafan kenan shi wa bige da gori shine magumul musalafa duk tawafin da aka ji aka kiwo da ake Allah ba tsarki to shi ma Allah bai karbe shi wa li kauli sallallahu alaihi wasallam li aisha kuma dalili da bizo da abin da annabi ya gaya wa nana aisha wa qad hadat bil hajj lokacin da ana fi aiki hajji zai al'ada ta zo mata sai ta yi fa'ali ma ya fa'ali hajju yace ya ji Aisha duk abin da alhaji yake yi maki ghaira Allah ta tufi bil bait sai dai ba za ki je wai dakin Allah ba kare idan mace tana al'ada tana sallah ba da sallah ko yawa amma ba ana ta ibada ba sai zikiri da roki Allah dai abubuwan da to shi ma dawabi idan dawabi in al'ada ta zo ba a sallah shine ghaira Allah ta tufi bil bait sai dai ba ba za ki dawabi a dakin Allah ba ta tattabi har sai kin yi wanka a shine nan muka yi bayani ko idan kuma aka zo za ka buga ji za a dawa ku da in mun tattauna wannan ina yau tuno muku ne dan karar wata ran matsala ta ƙara bujirowa to kun ga sharadi na farko kenan a sharadu tsari shine satrul aura sikin bi al aura a sallah ba dole a sikin bi al aura ba to shi ma dawa bi dole a sikin bi al aura li qawli ta'ala saboda faɗin Allah ya bani adama ya ku ɗan adam hudu bi na da kumburi adam a ke ana ake so a yi ado a inda kulle masjidin yayin da za ku kowanne masallaci ka zo ka gani kana so ka gane ka fito sallah addu'a kai kan Allah ko za ka sai kowa mutacciyar rigar da zai zabo ya wai zai zo sallah bar ta kowace kima a sallolin ita ce mala'iku ɗi ba wanda da wani jiki mala'iku ke halatta ta haka Allah ya gaya mana cikin alkur'ani suna zuwa kuma a lokacin ake canjin aiki ko duk mun yaje wannan a karatu suka saboda haka amma za ga a lokacin shi za na mutanen da za ga akwai waɗanda na saba ganin su za ga mutum ya zo da ya yi wanka da asuba da ya yi wanka ya sa ke suna ya yi juma da kai shi a wasu da asuba wallahi ina shawar irin wa'annan mutane amma za ga mutum kawai shi da jallabiya yake zuwa masallaci ko wannan rigar ma fa da ya sa ke ba zai iya mai da ita ba wanda zai mai da intisari ga da dole zan da buka yadda ka kowa haka yanzu complete to ba zai iya fitowa da addu'a haka ba saboda sallar kai sallar ta fi kowace wato kima sallar addu'a sallar addu'a kada mutum ya wata da ita to amma lokacin da za a ga wani ya to jidda ya umarcin sai jikin sa na wari zai to ya shiga cikin mutane ƙwarai kuwa wallahi kaga wannan wanda aka yi sa'a ba ya zo ke to da yawa za ka wannan kusan ɗabi'a mu ce ba kuma har wani abu ni ina wani ba ba ke ji wai gori ake wa mutane ne na kaki da ba su ko su dadda kai gane kowa ya ta kaki yana zuwa ba da zuwa kuma abin da kai jin ko ina ba wai dama tun da larura sai kwanciya kai haka ne wani abu ya faru to ka sai a zuwa inda wani ba zai taka ba amma na ga kamar guri ake wa mutane kowa yana zubo nasa to saboda haka a sallar asuba ya kamata a fito a da kyakkyawar shiga to kaga Allah ya ce ku rike saboda da inda suke kewaye ɗakin Allah tsirara ake kewaye mata da maza in za ku iya tunowa a tarihin zuwa musulunci lokacin da abu zan da gifari ya turo wani cikin maka yake je zuwa masa ko annabin karshen zamani ya bayyana a lokacin da ya zo gani ana kewaye ɗakin Allah mata da maza tsirara sai kuma ya ce wani ba bai ga wani annabin karshen zamani ta ƙara ba ake a gaba to shi ne ya zo da kansa ya zo ya duba to saboda haka ko shakka babu da haka suke yi kuma har daga baya ne kawai suna tafiya da rana sai su rika sa hannun su tafin hannu a tsare shi su a gaba wai su kare da tafin hannu suna tafi suna waka suna kewaye dajin Allah alayyawa ya gudu ba ga hu au kullahu ko wai wai wa ma bada da ko la da ilmu au kama qalu haka ko wai yi ne za su tafi suna wannan waka suna yau ne tsaraicin su zai bayyana gaba ɗaya ko wani bangare duk sauran da ya bangara ba ruwa ko mu hana samu ba wai suna tafi suna kewaye daji amma duk bar haka ke kewaye daji Allah to Allah ya ce ya ku dan adam da musulunci yanzu a jahiliya kowa ya rike kowa ya rike adansa ado kuwa shi ne ba ado ake kai jigar da fiye da wanda za ka yi fiye da wanda za ka yi za ka ganin sirkinka yayin garganawa da Allah shine khudu zinatukum kaga shi ne zaka daga nan wasu suka riga ka su ma da ina wazira Allah ya ganta daga fara suna gan cikar ado sai ka sa guda shi ne ka zo zaun ga uba guda ya ce kowa baya har yanzu bin Usman malam har yanzu malam bin Usman ji wala ya ce dan kaji ko zaun ga uba guda zai ce ila alwara alwara koma ba eh da je wani da ya sai da wani ba ba ba ba har yanzu shi ma za ka yana kan wannan ra'ayi zai ce goma baya saboda adan ka bai cika ba ado complete a gurin bahaushe hausa fulani shine za ka gurin sirkin ko da mutuwa da zuwa gidan sirkai sai an aro guda ko ba ka da ita to su suna ganin tunda za ka aro ka tafi gaban sirki dan me za ba za ka ara ka tafi gaban Allah ba imani ne ba eh ko da ba su da wani dalili ko fara wallahi imani ne ki so da aka sai ce wani hadisi abi huraira ya tabbata hadisi abu huraira kuma anna aba bakri ne siddiq radiyallahu anhu lalle ya sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wato ba'athu fi hajjil hajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi kaga yin da duk lokacin da aka yi mana shi a gaske da ba mu je shi da malamin malamin da shi malamin da kwanciya ma wannan hayakin kada Allah ya rage mana to shi ne yace yace ba ka hu bil ajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ina da bin sirran da aka kunna bola ka san wani yanzu ya je gaba ya ce wai yanzu ma kula amma dai bata fara ta zuwa ba ta ai tun da ka gani ba dai kudin mataki ba din awaki awaki malam eh awaki to Allah ya dan yau ya fara gaskiya ba za mu tutu da yawa sai mu tashi eh kun yi zo sai mu dau mataki ma daga gashi kunna sai mu ajiye da karu dai za na karatu ko mutum ya kunna bukata shi mu bayan unguwar shi ne kawai saboda haka shi ne yake cewa yake cewa ba aka hu bil hajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi a aikin hajjin da annabi alaihi salatu wasallam wato ya umar amarahu ka yau shugabantar da shi ne amarahu ya shugabantar da shi kabla hajjatul wada kafin hajjin bankwana annabi ya tura sai da abubakar abinda ya tura shi ya ji yawan nahar ranar sallah fi rahadin a cikin wata tawaga yu'azzinu billahi wa mutane shela yace idan ya je yace Allah ya hauja ba'da al'am mushrikun daga yau kan wani mushriki ya ƙara zuwa wato aikin hajji aka ba da duka na biyu wala ya duba bil baiti uryan kada wanda ya ƙara zuwa aikin hajji kuma tsarara wannan dokar biyu da yana baka tun kafin annabi ya ji kawon ba kuma jawa kamar yadda muka faɗa a zalim ma'ad ma da ibnu kayyim ya faɗa tunda annabi aka sa zai yi hijira daga makka zuwa madina zuwa ga makka nawa ko da kawai hudu ne dan har wannan umratul qada ne guda hudu ne sai wata umaka haka yi mun gani da kawo a jazul wada a ma jazul ma cewa iya zuwan da annabi yake to saboda haka annabi ya tura a je a ga musu daga yau kan wani mushriki ya kara zuwa duk umara yayi wayannan guda hudu gaba daya wannan hajjatul wada din aikin hajji da yayi shine wanda muka biya ta jami'a a baya ita kadai yayi to sai yace wala yaduba bil wajhi uriyana kuma kada kuma wani mai tsaron ke tsara zuwa ya tsaye tsawabi a dakin Allah haramun kun ji abu na biyu sharaɗa yake wada a yi duk wanda zai je tsawabi sai ya sa kaya dole na uku an ya kuna sab'ata ashwadin kadila to ga wata gaba mai kyau shi ma sai ramto zagayen da zai ya kewaye ɗakin Allah zagaye guda bakwai cikakken zagaye cikakke kamar yadda mutum ya zo sallah isha'i raka a nawa zai wata cikakkiya ko to haka shi ma ranar da zai yi sallar wato zai yi tsawafi sallar tsawafi da ake yi to ita ba cikakkiya zai yi to shi ne yake da annan nabi sallallahu alaihi wasallam dafa sab'a domin annabi ya yi tsawafi ya kewaya da bakwai amma kana ibnu umar radiyallahu anhu ba kamar da Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda ya faɗa yace kadima Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya gabato faɗa fa silbai ta sama'a sai jawabi a ɗakin Allah har sau goma ya kewaya sau goma wa sallah khalfal maqami raka'atayn sannan sai goma bayan maqamin Ibrahim sai sallah raka'a biyu wa bayna safa wal marwa sab'a tsakanin safa da marwa shi ma yayi guda bakwai sai ce wala kar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare ku dangane da annabi alaihi salatu wassalam saboda haka kyakkyawan abun koyi duk wanda zai koyi to ya koyi da annabi alaihi za ku ga dai Abdullahi dan Umar yana yawan faɗan ayan hadisin manaji al-ulu wal marjan ma ai kun ga dai da koro ta sai da koro ta lokacin wani hadisi ku tuno mana da muka yi magana kan kasu wani hadisi jiya ko a shawa ashirin da hudu wata gaba shiga ba a wani hadisi bayan ya koro ce da kari kana na kofi rasulullahi uswatun hasan yana magana akan fitowar na sallo biyu da haliku shine shine sallo biyu da haliku ala sallo biyu da haliku yace da kari kana na kofi rasulullahi uswatun hasan to sai yace um fadilu hada sallallahu alaihi wasallam mubayyinun lil muradi bi qawlihi ta'ala fadin aikin annabi alaihi salatu wasalam wannan kuwa yana bayyana mana cewa abu yana bayyana mana manufar annabi alaihi salatu wasalam aikatawar da aikati yana bayyana mana manufar da cewa in an zo ga yadda za a rike bi qawlihi bi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah wa ya dawwaku lalle ku rika yin tawafi bil baitil atiq ta ci bi da wuce muka ji ayan azira cewa wani ya dawo ku lalle bi tawafi bil baitil atiq aka ce wani ya dawo ku umari ne tawafu ne ba zai yana cikin rukunan aiki ne ko saboda haka lalle ki ce wa dakin Allah bil baiti a wannan dakin al atiq an ba shi ma'anoni guda biyu za ku iya tunawa ma'ana ta farko aka ce da daddan daki da daddan daki ne ka abu ɗaya kenan ma'ana ta biyu wanda yake yantacce Allah ya yantar da shi daga hannun azzalumai mugwaye ma'ana ta uku shine wanda yake wanda ya je aikin hajji lafiyayye shi ma Allah zai yantar shi daga uku domin gashi annabi ya ce man hajja falam yarfus walam yarfus raja'a ka yawmi waladatu ummu duk wannan ma'anonin ka daga hararo da yayin da kake alati bil qaf yana nufin wanda yake yantacce da kaza da kaza da kaza to shine bil baitul atiq fa'ida raka kai amina sawa'i ga fa'ida da muke so mu koya idan mutum ya bar wani abu daga guda bakwai nan walau qalilan ko kadan ne lam yajzuhu to sawabi ne gaba ba za mu je gaba wai shakka kun ga ai an ce ana fara sawabi ne daga ina hajarul aswad to shi ne je dawo yana zuwa rukunin yaman wallahi akwai mazi yana zuwa rukunin yaman gaji yayi guda bakwai rukunin da yawan bai bude ga nan zuwa nan ba yana zuwa rukun da yawa kawai sai yi babu umra kawai ya yi tafiyar sa kawai ya gama ko kuma ya tafi gurin sallah can wajen makamu ibrahim saboda zai kuma sauki ya je bayan makamu ibrahim ya yi sallah kawai zai tafi ya sallah ai yana ganin ya komo ka san da yawa na lura a kowane da za ka suna haka saboda yana ganin ya haka ya dawo baya ya zo gurin sallah saboda ga guraren sallah eh to idan ya haka sallah ba su gaba kamar wanda ya sallah ne ya gaba da ya na amma su ce assalamu alaikum sai ta yi tafiya kamar wannan ne ya sallah sallah ya gaba sai da aka gaba amma shi bai sallama ba sai ta yi tafiya to bara ku ji sai ma da yake to um alal makan walau qalilan wa in shakka bana alal aqalli hatta yatayaqqan idan yana kokonto to ya gini akan abin da yake mafi karanci kun san ana cikin yin dawabin wani lokacin kawai sai lokacin sallah ne dai ka ja fara kiran sallah don kuma aka fara kiran sallah to dawabi ba yi wata dadi don kawai to ake kama za a yi ta kama da gaba ɗaya sai daga duk da yi gaba ɗaya kewaye da tsawo ne kewaye da za a yi cycling din da kawai ana kowa ya tsaya ana jiran za a yi sallah da an gama kiran sallah sai a auna fula saboda haka ba za ka yi tsawa bi da daɗi yi za a ga wannan wato al'adiru na bil ma'ruf din nan bi zuwa suna koro mata cewa su koma baya shi baya to kaga yanzu wanda yake yi cikin nan ana cikin yi aka kira sallah yayi guda uku ai bai gaba ba kamar wanda yake sallah ne ta azhar bai raka biyu to shine aka ce to an yanke shi daga nan wataƙila kuma ba daidai kan gaba aka yanke shi ba ba daidai hajar al-azwar masu dabara zai mutum ya ji hajar al-azwar sai zai koma ya ta hausa ya dan guda uku yayi da an gidan da sallah an tashi an ci gaba da tawafi sai tsora ci gaba zai tsora ai sallah ce tsorawa zai to da haka daga wannan na uku zai tsora da na hudu ya karasa to zai iya yiwa ya samu kokonto kamar yadda ake rakkanwa a sallah ya zo ya manta uku ya ko hudu to shi ne kada yake gaya mana a nan cewa abuwa yawa sai yake gaya mana cewa idan an samu wannan to abin da zai yi wani shakka bana alal akalli hatta ya tsaye ya shi ne akan mafi karancin har ya samu wato yaki kaga ya ka gaya ma adadi ko aka samu rakkanuwa shine am kana tunanin raka uku kai ko biyu sai aka ce ka dau mafi karancin to shi ba a dawo shi haka na hudu da na biyar an yabda a tawaba min al-hajar al-aswad wa yantahi ilayhi mutum ya fara tawabin sa daga hajar al-aswad kuma ya kare da shi ta hajar al-aswad za ga amma alama ga fitila sannan kuma ga hajar al-aswad din nan wannan abin da iyaye wanda suke sai mana iyaye da kakanni yana da fa'ida a biyo mana kallo kallo din nan kai kai Allah kuwa za ga a ce ga gurin jan nono nan ne dai gurin hajar al-aswad din shi idan ka je sana ake fara tawabin ko ta wata kofa ka yi idan ka zo kar ka fara kawai biki ka zago ka zo wannan gurin daga nan kuma sai ka tsaya kai ka fara ka dauniya ja'ilan lil baita an yadari mutum yana mai sanya dakin Allah a hagunsa a hagu ake tashi yayin kewaye li kauli jabir radiyallahu anhu to wannan da ba malam ma da suka faɗa a tashi a hagu ai ba da zaka tashi a dama ai ba mai barin kama ka je ka jiwo yi da wane mutum eh ai wallahi sun mishi gaba ya in ma aka ba su yanka wato sun mishi gaba ya dan haka ake yi gaba daya kai kuma kace bar kai haka ba mai gwadawa ba to zai ce sai dai wani ne je ne bi a garin da aka bashi bara ko aka ce wai je haka haka shi ga ga yadda zai yi dawa gunna ta to sai ce li kauli jabir radiyallahu anhu radiyallahu anhu ba ko yawwa lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo makka atal hajar al aswada sai je gurin hajar al aswad mun ce asalin da dutse ne daga aljanna haka annabi ya faɗa daga aljanna zulubin mutane ne mai da jiwai duk wanda ya je sun ba ta zai bar zulubar sa kai haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa fastalamahu shi ma rukunin da ya ba dutsen aljanna duk nasi ya tabbata fassalama wuce annabi ya sumbace shi sun mamaci hanyar ne sannan ya sai tafi ya yi tafiya ta wato bangaren damansa faramala talatan wa masha arba'a sannan sai sassafa an gane ku guda uku sannan kuma ya yi tafiya guda uku walau tsafa wa kana albaitu an yaminihi la wallahi sayu ko ke zumman mata an ya tsari ko haka zai zaba amma kamar an yaminihi ya rubuta aka ya rubuta ko to kaga daidai ya zama kikiya an yaminihi gabarin daman ta kenan haka za mu fassara shi inda aka yi zuwa nassan hadisi saboda haka ai a hagu ake sa to abin nufi shine daidai ne an yamini haka za ka yi dama ka tafi yayin tafiyar kenan ba wai sa ɗakin a ai tafiyar dama za ka to sai ce wa falau da ba kana albaitu an yamini wallahi tuhu tawaf inda mutum zai tawaf ya sa ɗakin Allah a damansa to tawafin bai inganta ba bai ba kuma ma kamar yadda muka bada misali da ba za ka iya yi ba ka gwada ka gani shi ne a yi tsaramar da wata sarfa ka za ka jara fito da hannu haka ko a ɗan yi jojin a ɗan yi wato kamar kogogi a cewa ya ga uku duk wanda ya je zai wato sau'a ko mara ko aikin haji wannan ake zuwa a ɗawa abin da na farko wannan sauran tawafi ne da kake yi na kullum shi ne ba sai ka yi wannan domin da kayan ka kake yi za ga tawafi na kullum amma wanda zai mutum zai yi da gomara da aikin hajji ya fito da dantsan ka nan domin ka san kamar yadda yawa tarihi sun ta surutai cewa ya tafi baya gari ba za su dawo ba duk ba shi kira ta ce yunwa ta kama sai annabi ya ce to an fito a fito da dan sai a nuna musu da lafiyar kuma an tashi kana ta ba hankali a motsa sai aka lafiyar yuni a ji saboda aka aka wannan guda uku sauran sai zama ibada sauran kuɗin kuma sai a yi a hankali ne wani sai a mai da hannu to amma dole ne bayan ka yi wannan kuma duk wanda ka zo yin tawabi da kayan da zaka ba sai ka zaro hannu ka wanda zai langa ba ko yan bal ka san da za ya bal ba ku da jinsi je ku fito da hannu daya ko yawa in ba ku da jinsi ya ka ke wucewa na san yanzu ku ba ga ku da na? Zawabul kudum ne wannan. Eh, shi. Zawabul wada ka ga da kayan ka zaka. Normally ba ka da wannan ba ka bukatar wannan. Tsari kawai da wannan da ka yi. Eh. Shi ne a zawabul kudum ne kawai ne wannan. Eh, zawabul ibada ma ai ka ga da kayan ka zaka yaro. Ko zawabul zawabul wada ba haka. Ba ka da matsala. an gane wannan ko yawwa to shi ne yake fa lau dafa wa kana albaytu an yaminihi la yasihu dawab inda mutum zai dawa bi ya za a ɗakin Allah a damansa ya je wa ya dawa bude ba za ka kai idan ta dama zai fazo zai fara daga hajar al'aswad ya je ya wuce ya gudu da yawa haka ya kewayo amma ka'ida idan ta bule zai fara ta hajar al'aswad ya kewayo sannan daga rukunin da wanda ya halar nasu to da aka shine daidai wanda mun faɗa wannan salon da aka kawo ba zai yi ba ba zai je dai saboda ba lokacin da ake zuwa ka samu ɗakin Allah ba a tawafi babu ai ga kinan kula da zai layi ko yanzu ka bude layi za a nuna ba za ka ga sai dai sallah yake babu wani lokaci da ba a tawafi har duniya ta dage salon ka'abar sama ta dauka Ka'abatu Ali sama kaga ya dawo cewa kullum malaika dubu saba'in ke kewaye kullum ba sai har yanzu ba a zo kansu ba kuma har da kiyama ba za a suna nan suna jira baitul ma'mur har yanzu da Allah yake wal baitul ma'mur to shi ne malai yake to an ya kuna tawafu kharijal bait ayi tawafi a wajen daki karka shiga cikin daki ta yaya ake shiga cikin ka'aba ana shiga cikin Ka'aba mun faɗa a tafsirin mu a baya dai anna qawluhu ta'ala saboda fadin Allah wani ya tsawahu bil baitil atiq su kewaye al baitul atiq wannan wato tsaye wato da daddan daki yantacce me yanta mutane ya fita bin tawafa bi jami'i hakan na hukunta cewa wato yayi tawafin gaba ɗayan sa balau dafa bil hijri inda mutum zai rika shiga cikin hijrul isma'il hijrul isma'il la yasihu tawafu tawafun da riba bi kauli jalla alaihi salam al hijru min al bayt saboda annabi ya ce al hijru min al bayt hijrul isma'il yana cikin dakin Allah yadda abin yake na san mun faɗa zan kuma maimaitawa karatun mu na suratul hajj shine wajen asalin ɗakin ka'aba wa ya fara gina ta yi labari wasu suka ce mala'iku ne suka fara gina ɗakin ka'aba ba wai a nabi ibrahim shi ya fara gina ka ba shi wani saboda haka daga baya ta rushe annabi shi isu ɗan annabi nuhu ya zo kuma ginawa daga nan kuma sai ta rushe ya zamto babu ita gaba ɗaya sai Allah ya umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa ya je yi gina Ka'aba a lokacin annabi Isma'il da Arabi da mahaifiyarsa Hajar saboda haka suka ture ta duk wanda ya karanta sira zai gani har tana tambaya cewa da ya zo ya aji ta daidai gurin saboda ya zo bai san inda zai gina Ka'aba ba to a nan ne malamai su ma suke ta kawo wa malaman tarihi cewa wasu tsuntsaye aka turo su ne civil engineers din su ne tsofan titi surveyors din su suka zo suka ba shi alama kowanne ya tsaya a kusa da guri kaza wasu malamai kuma suka ce a girgije ne ya zo kawai sai annabi isma'il sai aka yi mai umarni cewa inda ka taka girgijen nan shi ne ba da ciwo cikakken ciwo cewa nan gurin za ka gina sai alama to kafin ma yayi wannan ginin fa sai da annabi tun annabi Isma'il na yaro bai gina ba sai da annabi Isma'il ya girma ya kamata a fahimci wannan da kyau bai yi ginin ba domin da ya zo ajiye hajaru a gurin ya juya zai tafi sai ta ce ya za ka kawo mu wannan gurin kuma ka kyale mu don ya ajiye musu gujiri kawai dan buhu ne da dabino da ruwa ya juya zai tafi yace ya za ka kyale mu a wannan gurin gurin da babu ba ruwa ba mutane ba kaza ba kaza sai mata shiru sai ta ce Allahu amaraka bi haza ko Allahu amaraka Allah ne ce kai haka sai daga kansa sai ce ce idan la yuzayyuna tunda ku Allah ne ya saka wajen jiyo zai samu tafiya to shine yana wannan yanayin ruwa ya kare shine annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya tamo tsakawar yana ta neman ruwa wannan kaiwa da take ta komo wannan gurin da ka gani kana sa'ayi ita ta fara sa'ayi ta kai ta komo ta je marwa ta hau ba ta hau marwa tana neman waɗanta ruwa dan ta hau kan tudu za ta iya gano ina ne za a hango ruwa to wannan kaiwa da komo idan ta zo wajen dan koran abin nan sai ta dan ƙara sauri sai da sai kai komo da bakwai tana dawowa sai ta ga shi kuma yaro garin neman ruwa ma yana ta motsa kafarsa abin da ya yi har gurin ruwa yana tsatsafo asalin gurin da rijiyar a haka ake daga bayan da aka wuce amma da iyayen wani suka je aikin haji shiga ake rijiyar a ɗebo ruwa yanzu an tuke duk an mata bambuna ko ina a harabi za ka samu zama ka sha kai wanka mai guzuri za ka samu wannan rijiyar ce duk an mata fayi ko ina mai sanyi da marar sanyi to wannan shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai bayan annabi isma'il ya girma ya dawo suka yi gini wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna da jinjiri zai rika bi goma buloli har sai lokacin da ya daji dawo har sai da ya dawo mu kuma tawa irin yanayin bayan zuwa tarar kabilar turhum ya zo ya haye aure a cikin to abin da ya faru shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya gina ka'aba amma ginin da yayi bulo ne kawai ake dora ba ta wani wasu malamai sun tattauna akan bulan ba mala'iku ne suka rika kawo masa wasu bulallika wani tarihi da nake duba suka ce bulallika ne nau'o'i guda biyar har suna cewa bulallikan aljanna ne kawai ganin su suka rike suna ɗauka mai da za a ce tayin babu da waye wannan nau'in duwatsun da su aka gina ka'aba to bayan an yi wannan ginin haka ɗaya kan ɗaya kawai kuma ƙofa biyu yadda kake ganin wannan kofar ce yanzu a kasa take da fetin da wata kofar ce shiga a fito ta shiga da ta fita to saboda haka amma ba rufi ba rufi wanda ya fara rufi a ka'aba shi ne kusayyu bin kilab wani ɗaya daga cikin kakannin annabi alaihi salatu wassalam to bayan wannan kuma abin da ya faru shi ne wato sai kafin aiko annabi alaihi salatu wassalam bayan an yi wannan gidan kafin aiko shi wasu kace da shekara 20 wasu kace da shekara biyar to shi ne ba ba a yi kuwa annaba ne da ya sosai aka kuma wani ruwa mai yawa shi ya ƙara wuce inda yanayin mun gaya muku yanayin ginin ba tunanci ba ta ko ba tunanci sai ƙara wuce ta da ta rushe to nan ne ba inda ba annabin da aka aiko kuma drama ta hau cewa ya za a yi a ƙara ginawa suka zo aka ta tattaunawa aka ce wasu masu iya gini suka ce in ana so ginin nan ya kyau tsakani da Allah sai an kuma ƙara jaru kamar a ce katangar akwai ɗan raguwa ba ta ƙara ta ba suka ce sai an kuma rushe raguwa to kowa tsoro yake shi kan abin da ya faru da abar haka ya faru a kansa gaba ɗaya kowa yake da to aka ce a fara tara kuɗi sai suka ce to mu za mu gina ɗakin Allah amma ba za a karɓi kuɗin haramun ba da kuɗin karuwanci da kuɗin lulu da kuɗin tata duk wani abu na haramun kan wanda ya kawo wa Allah duk sun yarda da wani aka tara kuɗin ya ga kuɗin kuma ba zai kai a yi ginin yadda ake so ba ba zai kai ba sai dai a rage girman ginin in ana so in dai kuɗin halal ne in kuɗin haramun ne da yawa zai bulan ba amma sun yi alƙawari ba za wa Allah na haramun ba to wannan ya janyo ga kuɗi dama ba zai kai ba kuma ga gini shi kuma wato ragowar ake so da a dora a kai su kuma wanda rajin sai in dai aka dora akai zai ya kuma rushewa to ana wanne ne sai wani kundin bala ya zo ce to shi zai kundin bala zai ƙara da rushe gurin yace amma guri ɗaya zai fara rushewa idan aka ga yawaye gari bai mutu ba to kowa ya zo a ƙara in kuma aka ga ya mutu to kowa ya takarda shi ya wannan kundin bala su kaga ba su da bidiyo a lokacin cewa yanzu ba rushewar da za ku yi ba irin ta zuba awar haka ba ce ta gyara ce to ba ta hararo wannan ba saboda haka kawai haka yi cikin dare ya rushe bangare daya da ya farka ya ga ya tashi kalau to yana gujewa kowa da ya ganshi kawai sai aka rika ɗebo abubuwa duk aka tsara ce da to shine aka rage wannan hijirar Isma'il da kake gani asalin tushen gurin sai aka rage aka ƙara matsar da Ka'aba ya kamata yau kaje ka kuma burautun don ta gane sosai wannan hijirar Isma'il da kake gani ana shiga wannan gurin cikin Ka'aba shi da a yanzu kana so ka shiga Ka'aba an kaje maka cikin hijirin Isma'il za ka shiga ka shiga Ka'aba yadda mai girma shugaban kasa ko wani shugaban zai je a buɗe masa Ka'aba ya shige ya samu falalan shiga kai ma da kai shiga hijirin Isma'il ka samu in kana so ka shiga sau nawa sai ka shiga sau yadda kake so duk da gurin ba za ka ga mutane su shiga na tsaya a dare a ciki mutane su kai kai sai an zo aka zunta ture mutane za ka samu dama amma akwai lokutan da gaji da wuri musamman lokacin rana rana ta aida ko tsakiyar dare kafin a fara fitowa sallan asuba duk za ka samu ciki ba wannan guraren kaga sai kai lissafa ba cewa ka shiga ka'aba ya kai sau goma ba wanda ya shiga cikin ka'aba sai ne kake da shi babu na cewa ba annabi alaihi salatu wasallam kamar da ibnu umar yake fada ya shiga ciya yi sallah cewa wato a ciki sai aka ce ba a kawo wata falala na cewa wanda yi sallah a cikin gawa ga falalar sa amma falalar shiga cikin gawa in kana so ka same ta kawai sai ka ka shiga cikin ibrahim mai shikenan har yanzu in kana kallo a cikin za ka ga wasu duk sun tsaya wanda suka samu dama kuma za ka ga suna ɗan tuture mutane a yi sallah a gurguje amma dai nan ne wannan formula ce mai kyau da ya kamata mu riki wanda Allah ya kai maka yana son shiga Ka'aba ya ta shiga Idris Ismail amma ba ba a tawafi da cikin ko kamar yadda muka ji yanzu ji da dalili da yasa domin kai ta ciki to kai ta cikin masallaci cikin ɗakin Allah ai ba a bari gaba ɗaya saboda in kai shiga nan to ɗakin Allah ba ke so a kalla kai a cikin sa kake zalla kuma ba kai ne liman ba shi ma liman yana da gefe idan a nan zai zalla da wani lokacin a can zaba zai zalla canji canji ne wani lokacin ta gaban ku za ka an zo da limamin ya zo akwai kayan sauti kawai zo na za a yi a tashe shi dan gaban ku ya tsalla da an gidan da tsalla ya biya ya wani lokacin kuma suna duba yanayi kawai sai a yi tsalla a kan kowa ya ce wai amma ga liman yana sama to wannan shi ne to sai ce wanda ya yi tsawafin da ta cikin hijirar zuwa ne ba la ya ce ko bai ba alhijiru min albayt wannan hadisin gajere ne kuma za ka rike alhijiru min albayt mun ji asalin tushen aiko na bakwai almuwalati jirawa in za ka yi tawabin ka jira ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam kafa kazali domin ka annabi alaihi salatu wasallam yayi yace kuma khudu anni manasikakum ku riƙe aiki ibada ku daga gare ni fa in kada ahu li yatawadda kada cikin in wani yana da basu zai iya yiwa yana cikin yi da alwala da tsinki daga inda ta tsinke din da zai ka gane daga gurin in ko ba haka ba to wannan raka'a ta ba da kamar da ake yin gane raka'a to zai ka yi da da ka dawo bi da rabi kai kana dawowa zai ka faro daga kan hajaru Isma'il in ba ka ai zai iya yiwa ka zo ka tarar da su kuntu ba za ka iya saboda ba za ka iya koma gurin ba saboda yadda ake lokaci lokaci wani lokaci za ka ga kunkosan ya kai ba za ka iya koma baya ba to abin da zaka yi kawai sai kai ilgayin wannan raka'a ko wannan eh wannan tsawabu da kai ilgayin sa kana dora daga hajar Isma'il da kai bi da rabi zai sai ka dau na uku ba ruwan ka da rabu haka zaka yi an fahimta da kyau ku yawwa in za ka yi dama abin da muke kama wanda ya zo ta karya a wato a rukunin liman da ya zo zai tsoro a gurin dama maganar da muke wani zai iya yiwuwa ya dawo daga alwalar kasan kullewa alwala a arabin tashin hankali in ka bari alwala in za ka tafi maka tun yanzu kai tashi kar ka bari ka tafi kana basu Allah ba za ka mori wajen yadda ya kamata ai wanda yake moran gurin sosai shine wanda zai je ya zauna ya mori gurin ya ta zauna da kawai ibada yake ba ba shi kai wacce alwala ka da wani ka ji ko wane mutum wane mutum to kun ga wanda zai zai zai kafin da daga ya bada kwarai kuwa yana da fa'ida Allah wanda zai musamman a wasu lokuta akwai lokutan kamar yanzu ka je ba ka da gobe amma an kamar irin lokuta ne kamar lokacin ajin kai tafiya a irin wannan gurin ba akwai lokacin da ka je ka bar guri ka gama barin sa kenan wallahi zai je ka taru gobe a yanzu ne wai kana tunanin an gama da kai dam ba za ka dawo gurin ba kana ji kana gani ba kana saba amma Allah ya kamuta sai dai ka ganga can waje ba za ka dawo nan ba Allah da gurin da kai alwala to daga nan zaka nemi gurin Allah ko ba ta wani dukkan za ka ga ba za ka yi kai ba to wani su gudu amma wanda Allah ya taimake ki babu wannan wato bakir ba wani abu kuma da dawabi ba a yi sai da alwala Allah ga ba tawali sai da alwala kai na so ka more kuma da dawabi dole sai cikin kalafiya da rai in za ka yi bacci ga wani zai ga dawo gida shi ta ba sai kimar ai mutum ya gama duba da sun ya koma ya ji ta bacci in ya taso ba ya tsora duba da shi ita za a yi ba bacci ba wani abu da zai bata ba shi babu kawai da abin da ka san zai dame ka kuma wasu za ka ga ta shan zamzam din nan baya damu musamman ba mai sanya kake ja ba to ka ga shi sanyi kake ja in dai za ka ja wanda zai yi ba ba ne ai ka ga ba ka da kurobi amma in dai za ka yi fushin mai sanyin nan to za ka yi kawai tsari kuma mai sanyi kake sha to to wannan shi ne to shi ne abin da yake cewa a jera fa in kana auli ya tawadda idan mutum ya yanke dan ya alwala auli musallil maktuba ko dan ya yi sallar farilla kamar yadda na babu misali da azu allati yuqimat ladda aka tayar domin aka tayar da Allah kowa ya kai dole ka tsaya in ba baka tsaya ba asar za su fito da kai kuwa auliyar dari a kalila ko kuma kana so ka huta wani ba zai iya bakon ajiyar ba sai ya huta bana alama maza sai ya gini akan abin da ya shuɗe fa in dalal faslu idan kuwa misali alwala ta balle wato rabewar ta yi tsawo alwala ta balle da kaujo kawai sai kuka haɗu da wani ina kusa sai na gama azan ban san ya je ba kawai sai muka hauje da muka yi ta hira aka hau ai da za ta to tsayawar ta yi tsawo to ta rushe in ka dawo sai ka sake ai kamata gaba ɗaya ukun ta rushe da kai a baya kamata ya yi da ka fito kuna ga salamu alaikum ya kaji yana sabo dan uwansa ko duk ba haka suka rika ba ni wallahi kawai bulutsa su suka yi to saboda haka idan wannan ta faru ta rushe sai ka yi istilabi istilabi shine sabon zubi sai ka tashi daga farko za ka faru an gane ko abinda ake so da ka fito ka tashi alwala kawai kawai ne eh ta kaɗe ki doguwar hira ta kaɗe ko ka kirawo ka fito ko wani ya kira ka a waya ku yi doguwar hira kana can kana abun ka yayin ke mai afallahu amma salama kawai yawwa eh sai ya ce to shuru da sa'i shi ma sa'i da yake wa yana da sharaɗansa yi sharaɗu littihati sa'i umuru ai za ka ga wato shi aikin hajji ko sai kana zaune da wani zaga wani zuwan sa talatin a yanzu ne zai gano wani abun ba Allah kuwa zuwan sa da shi da maganin abun kawai ka karanta zuwan sa talatin yanzu ne ce ma wallahi shi bai san kaza ba zai yanzu eh haka za ku ta hadisi ya ku dawo Allah to shi ta koya ya alama ce rashin mutum ya tafi kuma dukkan mu mace ce da ciki ko ba san me za ta haifa ba yawa ita halartowa a zuciya za a je insha Allah sai ce yi sharadu li sihhati sa'i umur ana shartantawa wato ingancin sa'i yana yana cika da wasu sharadai wata al'amura na farko an ya kuna sab'ata ashwati ai kai ko mu guda bakwai guda bakwai an yabda a jista fa ya tsima bil marwa abu na farko na biyu kenan na biyu ya fara da safa ya kare da marwa inna safa wal marwa ta bi abdau bima bada Allah na uku an yakuna sa'i bil mat'a sa'in da zaka yi kai a wannan gurin da ake kiran sa mat'a shine na babu misali inda na na hajara kai wannan kai komai shine mat'a can a nan bangaren dama shine samatin marwa kuma ita ce kira ga ta ba mutu da kawo kai za ka ba ka ba kana ganin da gungurin gun haka saboda haka to sai ka tafi zuwa marwa to sai yace to mutum ya fara wa huwa tariqul mumtadd ita ce wata hanya ne kakkiya baina safa wal marwa wanda take tsakanin safa da marwa wa zalika bi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zalik hakan ya faru ne saboda aikin da annabi alaihi salatu wasallam ya kan haka ma kauli tare da fadin sa cewa khudu anni manasikum abin da ai nabi ne aikata haka haka aka ga annabi ya yi kowa haka ne saboda fadin sa cewa khudu anni manasikum ku riki ibada ku daga gare ni inna salati wa nusuki ai wa ibadati da yanka da komai duk shine sai a ce da yanka na shine annabi mahaduratul ihram ababan da suke kuma haramun ne mutumin wanda ya kulla harama da aikin hajji ya yi zuwa ya harmu alal muhrimi ya haramta ga wanda ya kulla harama da aikin hajji ko umara lubtul mahiti ya sa tsinkakkun kaya li hadithu bin umar radiyallahu anhuma anna rajulan qala ya rasulullah saboda hadithu abdullahi da huwa da yace wani mutum ya ce ma aikin Allah ma yalbasul muhrimu min asiyas wanda ya harama da aikin hajji wani irin kaya zai sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi wasallam ya ce la yalbasul qumusa kare take sa riga sai kawo jami alqumus jami ne na alkamis kar ya sa riga wala al'amai ko rawanin nika ko al'imama bil ayn shi ma kaga rawanin ke wala sarawila ko wandina ko wanda irin wani kar a sa ko ana ba da labarin wani wai da ya sa wando aka yi aka yi sai wallahi ba zai cire ba wai bara ma da ba sai ya zo jinjiri ya yi a nan wai wai dan uwan da ne wai shi ma tafi yayi wai ba zai cire ba so da haka dole a cire ba a sa wando babu an gane ku walal bahani sannan kuma wato ba za a sa alburnu ita ce riga mai hula yan maroko nan ko ta irin riga mai hula a waya ita ce burnu za a gan su yan maroko nan ne wani za a gan su da yawa shine alburnu an gane walal khifaf ko kufi shi ma hufi ba za ta ji ba illa ahadun la yajidu alai sai wanda bai samu fada ba haka malaman mu da zo suke cewa fadi shine zilifa budaddan jagari wal yalbar khufain bai sa kufu idan bai samu ba wal yaqda'u ma asfala min al-ka'bay amma ya yanke ya yanke kusan kufi kala uku akwai wanda zai kama har gwiwar ba dogo za ga wanda sarakuna suke zawa da ta hawa biyu akwai kuma wanda yake rabin kauri akwai kuma wanda yake saman gidan zawo duk hukumi sunansa kowanne duka na fata tuto idan za a sa kowanne za a sa a yanke ya zamto kasa da idan zawo kasa da idan zawo kar ya rufe idan zawo eh shine wal yaka'u ba ya yanke su asfala min al-ka'bai kasa da idan zawo wala talbasu min al-thiyabi shay'an masahu za'baran kar ku sake ku sa tibabin da wani abu ya jabe ki na turaren za'baran awwarsu ko wani turare sunansa war shi ma turare ne kar ku sa wannan turare ne da zanku wanda in kasa za ga yare amma kun ga an ba mutum dama yayin da ya zo wanka kafin ya sa ihram ya sa turare ko saboda wani za ga seven hours ko four hours in yayi ba turare sai shiga damuwa kowa da yanayin jikinsa to sai aka ba da dawa za a iya sa a wannan lokacin amma daga nan ba har ka gaba aikin hajji ba kai ba za ki rayu to shi sa kake da fursa a cewa daga cikin wayan abubuwan da za su warware na ranar sallah da kayi guda daya sai a baka dama ka iya sa turare tunda in kun tuna mun ce abubuwa hudu za yi abu na farko shi ne jamra sannan abu na biyu yanka na uku aski na hudu da wafin ifada ko shi ke ne ya gama aikin haji to idan ya ɗaya a cikin wayannan ya halatta ya kira farce ya sa turare to wasu za ka da wuri suke shi ne za ka wasu suna za kayan sallah a ta ado a hukudu saboda ya riga ya fita daga ya yi ta hallulu kubra ta halluli karamin amma al-kubra wanda za mu zo ta gaba yanzu nan da zai kuma magana akan a ta hallulu kubra yawwa ai ka ga bai wuce idan sawu ba eh za ka wasu suna zawa in dai bai wuce idan sawu ba shi ke to shi ne duk takalmin da bai wuce idan kawo ba za a iya sai ba wai sai kofi ba to shi ne yake anal bakat wa yurqatu liman la liman lam yajid illa tarawila amma an yi sauki ga wanda ba shi da komai sai wanda wannan wannan ba ana magana irin da da iyaye su ke tafiya su wata shida ba a je maka ba shi ne a sudan wanda suka je sudan sun sani akwai unguwannin da kai za ga mutanen asalin su wani daga tafiya aikin hajji ya tare ya kasa zuwa wani kuma a dawo waye makali ya ya yayyaba za a wani malamin ya ce akwai wani da ya haɗu da shi cewa ke karanta a sun jiya babban kano ke karanta a tun yana karami aka zo ya ce shi bai ji aikin hajjin ba a nan suka ya ce yanzu yana da ya'ya ba da jikoki saboda tafiya ake ko a mota ko a kuma ya da zango ake in aka yi wata ɗaya a wannan garin a nemi kuɗi a yi noma a yi kaza haka haka za a yi ta tafiya haka ake to shi ne yake cewa an yi sauki ga wanda bai kaga ba abun mamaki bane tunda tafiya ake ta wahala kaga mutum ya zo ko guduri ne ya gama shan wahala ta hanya amma yanzu ba da wahala saboda wasu ma saboda gata idan mutum ya je ya gama ihramu a nan zubar da shi yake wai saboda ya ɗebo shi ba kaya ne sai su zubar da yawa ko wanda suke wannan wasu ma tufafi ba ai za ka ga yan gata a maka wani riga ya sa ta ya zubar da ita ke Allah bai zuba sawa ba in ka bige wannan kuma kilo da ke jika to ya zaka yi ba ba yadda zaka yi duk duk hada maka ban kaje maka je ka hakura Allah ya hada maka in Abdul Badan ne kai to kaje in dai abinci ne zaka ga saboda su gonar daga dalilin su da abinci ne ba za ta da da abun nan da da laban almarai duk duniya su za ta yi laban daji to shi ne yake cewa ai da wani da ake ta babu labari a cikin magana sai wai na zabar abinci sai ka dauka mutum ƙarya yake Allah ta rai za ka abincin a guri kaza tana ta tsallakewa sai ta zaba wallahi wani ya ji rabin kaza ya wata wani kaza ce guda ya ci cinya kawai ya hakura in yunwa kake ji gari ka zauna sai ka ci ba ruwan wani da to ai addu'a da Annabi Ibrahim ya yi wa Makka ta kama ta tana nan tana yanzu ba karewa abin da ba in ka je kai ma haka zaka tana yana nan to shine yake cewa to an yi sauki ga wanda bai samu ba ce wando wa khifafan da hufi an yalbasa huma min gairi sharai ya san ya zuwa tare da yayin wajen da abin da Allah ya hore maka kenan amma bai zuwa zaka ga wannan gaskiya karatu ne je ake biya ba zaka samu ba ai ko ba ka da wani zai ce maka ya baka in dai sabon aikin hajji da hadith ibn abbas ko umara qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutbu bi arafat yace na ji annabi alaihi wasallam yana hutuba a arfa man lam yajid illa alaihi yana cewa duk wanda bai samu fada ba wali yalbasi al-khuffay to ya sanya hubbi guda biyu wa man lam yajid izaran wanda bai samu kwarjalle ba wali yalbasi rawila lil muhrim ya sanya wando ga wanda ya haraba da aikin hajji kaga sauki aka yi amma ba mun ga muku da wahala yanzu ka gani da wahala dan dai ihrami ne ko ku nawa ne za a bawo zaka damu a gurin ma wani lokacin da ga kun je a zulhu laiba idan nan ne min kado wani Allah Allah yake ga kun ko amma yake da Allah ko wani yake to tun daga nan za za a je ma tun daga nan kaga ka je da wani lokaci babu ba tambaye ma da zuwa na biyu tafiyatu wajhil mar'ati wa yadayha yana daidai da abin da aka harauta mai ihrami shine kulle fuska ga mace sa ni kaji ba a sa ni kaji in za yi ba a wannan wai dai a ko ta sa tok glove ba a sawa li hadisi bin umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan saboda annabi ya ce hadisi ibn umar la tan taqihu al mar'atu al muhrima duk wanda matar da ta yi haraba da aikin haji kun ga wannan kaya ɗin ka ku wanda ba ta ba su kayan da za su zaɓi wani banda su wasu ne za ga nan a kasirin kasashen mu sai ce lallai sai an dinka kayan da za ta ko kayan gida kika da wani gida ki aiki a jiki ne ki umar ki ne amma wasu zai ji ko kuma wasu na yin idan kara a kasa amma duk da wannan kayan haifar da aiki wani zai kwana uku hudu bai ƙara ganin ana ta jigiyar ba amma bai ƙara ganin yan garo da ba kwana uku musamman a irin kwanakin mina da sauran to sai yace wala talbasul quffazai al quffaz shine kulob da larabci al quffaz kulob ke zabar hannu al quffazai kada sanya zabar hannun nan guda biyu wa yajuzu laha an tubatiya wajaha amma ya halatta ta rufe fuskar ta idan ma rabi hali jari idan mazaje suka zo wuce su ka san wata abu koyo da za ka ga ka taba jin wani yana Allah na biyo ne na faɗa yana cewa kai wai su ma dan ziragiya suka zo to kaga irin wannan kawai wai yana ganin mata kawai suna sai da kake wallahi kai mutum da yaje bauta wa Allah yana wai su kawai matan su yana gaya wai su matan ziragiya suka zo kaga mata kaza kaza to kaga irin wannan bayin in aka gansu sai a kulle fuska shine da kaga irin wannan sun duba ne bi ka rufe fuskar ta saboda za ga akwai wannan wani wani akwai wanda ya ce wallahi akwai a matan na akwai mala'iku ka san da inda ma su zafi rabi ka taɓa ganin mala'ika ba yusammuna mala'ika da tasmiyatul unsa ke aga kai Allah ya sauke to sai yace idan ma rabi harija da kuma sun zo cewa da hadisi Hisham bin Urwa an Fatima mata bin al-Munzir annaha qalat kunna nukhammiru wujuhana Fatima ibn al-Munzir take cewa mun kasance muna kulle fuskokin wa nahnu muhrimat lokacin mun yi maharaba da aikin haji wa nahnu ma asma binti Abi Bakr ne Siddiq tace lokacin muna da da asma abinda take so ta gaya ma inda ba daidai bane da ta hana domin ta sahajiya ce su kuma almajiran ta bai shine abin da take shi ne za a iya rufewa amma da wannan lalura shi ke nan ba ko kuma kyau ne da ita na fitar hankali wanda yake ɗaukan hankalin mutane su sai da rufe kamar wanda wanda irin wanda suke magana sai da rufe ba alaikum salam ba ta da problem da ai ita ba ta da wannan matsala maza ne suke da wannan za su tafi a wannan yanayi na uku takdiyatu rafi rajuli bi imama wato mutum ya rufe kansa da rawan auna hawi a ko hula makamancin haka da shi ka biyan haji zalla buka ko ma wata iri ce shi ma wannan mahazuri ne haramu ne ki kauli da Allah alaihi wasallam fi hadisi ibn Umar saboda hadisi ibn Umar da rufe a baya la yalbasu al-qumusa kar mutum ya sa riguna wal ama'il ko kuma rawan wa yajuzu an yattazilla bi khaybati amma ya halatta mutum ya inuwa a cikin dan wannan tantin da ake mutum ya shiga tanti ko rumfa ya tsaya a ciki ba ya halatta kago kaka dauka wai rumfar da za ta yi mata sama ita ma ta rube ma kai a ya halatta wani hawi hada maka wata haka shine lema shine za ku ga duk alhazan mutum sai lema eh suna ta amfani da ita to ba lema limaman rabi hadisi jabir saboda abin da ya gabata a cikin hadisi jabir annan nabiya amara bi qubba min sha'ari annabi yayi umarni a kafa masa wata qubba wata ehod wata rumba mai wanda aka rufe ga damanta da gani faduri bat lahu bi namira sai aka kafa ba ita a wani guri a wajen arba da ake kiran gurin namira filin arba sunan gurin namira ana aka kafa ba kuma mun yi bayani a baya in ka je zuba dole zai kaje gurin ka tsaya ba duk filin annabi ce wato a gaba ɗaya filin nan arba ne saboda haka ba dole sai kai mun biya wannan matsala a baya saboda haka fa nazala ya annabi ya sauka a cikin rumfar na hudu abin da yake haramun shine a tsibu an gane ko a tsibu ta tarare ni kauli da la alaihi salam bi hadisi ibn umar saboda hadisin ibn umar da annabi yake cewa wala talbatu min al-thiyab shay'an masahu za'faran kada ku sanya wani tufafi da za'faran ya shafe wani abu ne da za'faran ya shafe shi awwar ko wani tarare na warku ولقوله صلى الله عليه وسلم في المهرم الذي وقفته ناقته saboda fadin annabi alaihi salatu wasallam akan wannan wanda ya araba da aikin haji amma taguwar da ta kare shi ta saka ba wuya a wannan wato filin arfa sai ta wurgo shi sai ta take masa wuya kuma shi ne waka satu da katu ta taka ma wuya sai annabi ya ce la tuhallidu mutum ya wuce ana zama jalali ko to annabi ya ce kar ku zama jalali wala tukhammiru ra'sahu kar ku kulle kansa kar ku rufe masa kai me yasa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan la ta ji da ranar kiyama zai zo yana tarbiya shi za ka san ba wata sallah ko azumi ko wajen azumi ko hajji ko wajen aikin hajji da za ka gaba a sallar gawa a harin sallar gawa ai sallar gawa sai ka gaji da ita a harin duk sallah ana gama ana gama sallah farilla wani lokacin kafin sallar farilla ba za a yi an yi sallar farilla a kuma yi saboda duk kauyuka ma nan ake kawo gawo saboda ana neman albarka mutanen da za su sallaci mutum saboda haka za a ka duk sallah Allah akbar bai sani bai san sallar gawa ba to duk da kadi an yi da sallah ce salatul qiyam rahimakumullah to sallar gawa za a yi to shi baya lura ba a rukuri ana ta kabbara ana ta kabbara Allah mun gode ba to saboda haka sai ka wato ladan sallar irani ma kawai anan karaji da zaka yi yana da yawa Allah kuwa kuma lokacin gawa goma sha biyar ashirin to idan a lokacin aikin hajji ne da an taho da gawa dan kana so ka gani akwai dan gaba da ake zuwa za ka ga gawa waje sun taho da su an taho da su a motoci da yawan mutane haka to za a bin kan gawa ba a rufe kanka ba to alhaji ne kan kan a waje to alhaji ka ganta a lulluɓa kuma kawai mutuwa ya a cikin gari ko a cikin unguwa amma alhaji kan kansa a buɗe Allah ba kuma to shi ne ya ci gaba da cewa bayan wannan kuma na biyar da na ce ta ilimul alfa daɗe farata wa izalatu sha'ri da kau da gashin gida halki ta hanyar falkon aure kasfi ko kwasfas aw ga da zalika ko wani hakali kauli ta'ala saboda fadin Allah wala tahliku ru'usakum kar ku aske kawunan hatta ya buluga al-hadiyu wa hilla hatta abun hadayen ku ya je gurin da za a yanka shi ta ji wani malami yana cewa um, alhadiyu ma illa shine sai ya je mina ba dole sai mun ce a karatun ma sai zira sun ku iya tunawa mun ce kawai gurin da yake harami dan yanzu ba ba kai kake yin kan kudin za a zari kawai shikenan baka da matsala a wannan matsalar wa ajma al ulama malamai sun tattara ala hurmati kalamil azfar abu ta haramcin wato daddace barci amma ba malai yace wa yajuzu izalati sha'ri ya halatta a kauda gaji bi baqa'i um, liman yata'adda bi baqa'i ga wanda yake tutuwa sakamakon wanzuwar zaman gashin a kansa akwai wanda za ga rashin lafiya yake da shi in gashi ya wuce zai iya shiga wani yanayi fa fi hil fidiya amma fa zai yi fidiya li kauli ta'ala saboda fadin Allah fa man kana minkum maridan duk wanda kamar wannan ayatin ya dan fara tasowa ko in za mu samu guri mu tsaya sai ce fa man kana minkum fa man kana minkum maridan ko duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw bihi azan ko kuma ya zanto akwai wato cutarwa a tare da shi fa fi da yakin min siyami to sai min ra'aji a kansa wato fa fi da yakin wato fa fi da yakin min siyami sai ya fi da ta azumi shine azumi goma ne guda uku a maka bakwai ya dawo gida aw sadaka ko da mutum shi da yake da su aw nusuk ko kuma ya yi yanka ina ga mu tsaya nan inda awa ɗaya mu tafi da kuma wannan hayakin ya dan fara tasowa sati mai zuwa za mu kuma biya wannan littafin insha Allah ta'ala kuma za mu mu daidai kan karshen bayi inda zai tashi al'amura amin ma ga babu na wanka niyya da wanka haka yake aka yi niyya da wanka amma da yawan za ga sababbin kayan da ke sawa wani da ya je da sabuwar riga ba ta nan da aka ce sabon tsinki da dai gida da za ba komai eh wallahi wa ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar da wannan muka kuskure Allah ya ba mu jirgi ya yi mana muna da kowa wani da sunan su kyawawa da tsohon da wadda kuka Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya yi ba mu yi kwamfanta ya nuna mana karya karya ne ya ba mu yi kun guje mata Allahumma kunna sayyidina ila ta'atin ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا علي يا سلام wanda suke jarabawa da wanda suka gaba Allah ya sallama mu da ke wuce wanda suke neman aiki kuma Allah ya kaga zalunci waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya shiga lamarin muna da kowa giri da suna yin da kyawawa da so da wanda wanda Allah ya kare ga mana su yi duniya da lahira Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimakon sa Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين